babun jihadi wal jizyati wal musabaqa ko babin jihadi da kuma ainihin biyan jizya da musabaka tsere da ake yi da dawaki da ainihin rakuma da sauransu fardul jihadi bi ahamil amkina kifayatun ma ayyuwadin fi sana ala sahihin aqilin hulin zakar wa muslimin wa baligin kadif tadar min gairi dainin hadda au abuwaini ainan iza fuju wa bitta'ini ya ce fardun jihadi faralkin jihadi da aka ce za a fita jihadi yana zama farilla ne fi a hamil amkina a gurare muhimmai guraren da yake muhimmai wanda in ba a ji an yaki kafirai ba wayannan kafiran ba za su musulunta ba kuma ba za su bar musulmi su huta ba to duk lokacin da ya yiwu dole ne gwamnatin musulunci ta haɗa ainihin dakaru a je a kaiwa wayannan kafiran hari kibatan kuma hukuncin ainihin zuwa jihadi farilla ne na kibaya wanda in wasu suka je su ɗauke wasu ma ayyuwa ne tare da kowane irin sarki sarkin nan ko adili ne ko fasiki ne inda yake a fito jihadi dole a fito fissana a cikin shekara a je farilla ne na kibaya ala sahihin yana zama farilla na kibaya akan mai lafiya mara lafiya ba dole yake ba akili mai hankali kurrin da zakarin namiji kaga banda mace banda bawa banda mahaukaci wa musulmin kuma sai musulmi banda kafiri wa balikin sai balagagge banda yaro karami a duk jadar kuma sai wanda zai iya wanda wanda ba zai iya zuwa yaki ba wanda ba zai iya ba tun da fari ma ba farilla ne ji ba min gairi dainin hada kuma ba a bin shi bashi wanda lokacin biya yayi mutum ne ana bin shi bashin dubu ɗari lokacin biya yayi yana kokarin biya sai aka zo za a tafi jihadi ziyarar ta ruwa saboda yanzu ai gashi da nan shi zai je mutu kuma ya janyo wani masifa ya janyo ainihin da iyalansa da ainihin mai bin shi bashi a zo a yi rikici saboda haka biya halatta ya je ba au abawaini ko kuma yana da iyaye da ya ce zai je jihadi suka ce ba su yadda ba sun hana to bin iyaye ya fi zuwa jihadi muhimmanci biya halatta ya je ba ainan yana zama farilla na ainihin za ku jo idan hari aka kawo su yanzu misali kuna zaune a garin ku kawai sai aka ce ga kafirai sun kawo hari garin to yanzu a nan babu zancen neman izini iyaye babu zancen cewa kaza dole kowa ya fita saboda in ba ku fita kun kare kanku ba me zai faru za a zo afka a kashe ku saboda haka ya zama farko ainihin yakin matar ba za a ke cewa ranar har mata su dauki tafarya su fita kawai bare tun da an kawo hari ne sun zauna a gida sun ce su mata aure ne wanda suka kawo ne ai ba za su bambance mata aure ba saboda duk wanda zai iya wata hikima dole ya fita saboda a kiyaye gari daga wannan wannan ainihin musiba. Wabi tayini haka ne yana zama farilla na yini da ayyanawan imam. Imam da kanshi da ya zo yana ayyana mayaka ya ce wani da kai za a tafi to ya zama fardu an yi akan. Hajman alayhim yuradul islamu kuma wajibi ne akan mutane kafin su je su yaƙi kafirai sai sun bujiro musu da musulunci sun je sun musu wazi. Au ko kuma idan suka ki karɓar musulunci jizyatun a ba su daman biyan jizya in na da wani aka mu idan ku ce ku mu zai same su kenan. Wa utilu idan suka ki biyan jizya to ya halatta a je a yaƙe su. Amma an je yaƙin illan nisa bai halatta a taɓa mata ba. Wa zamina haka nan mara lafiya da ya tsumbure bai halatta a taɓa shi ba. Wa ɗibla bai halatta a kashe yara ba. Wal majnuna bai halatta a kashe mahaukata ba. Wa shekar fana bai halatta a kashe tsoho da ya riga ya kare wanda ba abin da zai iya yi ba. wa misalin ama wajen kwacin makawo shi ma bai halatta a kashe shi a wajen yaƙi ba rayibun fada mun azilin wanda ya kirace koma gefe can ba ruwan shi da jama'a shi ma bai halatta a taɓa shi ba amma shi din kan in lam yakun ra'ayun lahu musta'malu idan ba shi da wani ra'ayi da ake amfani da shi amma fada ne yana can jeji yana ibadarsa amma in an tashi abu ya rikice shi yake zuwa karbi dabarun yaki a wajen shi wannan dole za a je a yi gama shi dan da yana jeji amma mai yaki ne kuma yanzu yanzu yake faruwa za a ga wanda suke yakin daban masu sponsorin din su daban to wa'annan din ai ka ga ba su wada yakin ma ba za a yi ba saboda haka duk wanda yake bada dabarun yaki ko ba yakin yana cikin yaki wal qatlu bin nari kisa da wuta wasu min da kisa da guba wannan duka yaro ya haramta ko a kafirai ne a je a yi musu in amkanar gairu idan yin yakin da wani abu ba da wayannan ba zai yi kuma fi musulmi ya zama a cikin su kafiran akwai musulmi to bi halatta a sake musu wuta ko a sake musu guba wamna liman mislai minhum farra wamna kana farra gudu a filin yaki liman da wanda mislai bai wuce kwatankwacin musulmi guda biyu ba minhum daga gare su misali kun je za ku yaƙi kafirai sai ya zama yawan kafiran bai linka bai wuce linkin ku so biyu ba to bai halatta ku gudu ba dole ku tsaya saboda ai zamani ne daga Allah wannan ai sauki ma kai da cewa kai linkin ku goma ko alana kaffafa Allahu ankum wa alima annabikum duba in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum arbun yaghlibu alfayn saboda haka wannan garanti ne daga Allah inda ba su wuce linkin ku biyu ba bi halatta ku gurba aw balagal ulubu nasnai ashara ko kuma dubban mu musulmi mun kai mutum dubu goma sha biyu wannan kafirai ko cikin duniyar ne bi halatta a gurba wal khumsu idan an je an ciwo ganima aka zo aka raba guda biyar walkun su ɗaya cikin biyar ɗin filgurmi a cikin dukiyar ganima ana rabawa biyar a ɗauki kashi ɗaya da bai tilmani sai a kai bai tilmani saboda Allah ya ce wa alamu anna ma ganitu min shay'in fa anna lillahi khumsahu sai a kasa biyar a ɗauki kashi ɗayan a kai bai tilmani shine na Allah ɗin da sauran wanda suka biyo baya wal arba'una kumati don an kasa guda hudun ko ya za a yi da shi za a yi rabo ne gaba ya kan lirijali maza kowa za a ba shi samun a lirijali za a ba mazajen da suka yaƙi in an zo rabo samun ligazina za a ba da rabo ɗaya ga mayakin mu wanda ya fawul faras sai a ba da kaso biyu ga doki idan an kasa aka irga mutanen aka irga wanda suka je da waki da dawaki da wanda suka je da kafa idan ya zama ana ba wa kowane mutum dubu ɗari ɗari ne wanda ya je da doki za a ba shi dubu ɗari nashi sannan sai a ba shi dubu ɗari biyu na dokinsa. Kowa ana linkawa biyu ne ga doki saboda wanda ya je da doki ya fi ƙoƙarin yaƙi fiye da wanda ya je da kafa. Walau ga dabi hajjatin mislin haras haka ne? Yawwa ko da a ce mutum ya waye gari biya jajin cikin wani ainihin bukata an ke an gwamza yakin shi bai gwamza yakin ba amma ya je ya taimaka misul haras da wani kudin kuci ya yi gajin mayakan da aka zo sai aka ce to amma wane wane wane ko ku tare layin nan saboda ana kawo hari ta nan mu sai mu je mu yakin mu ji da kafiran to yanzu da kuka je kuka yakin kuka ciwo ganima in an zo su ma wanda suke wannan yakin tare za a yi rabo da su tunda in ba su tsare nan din ba zai yiwu a kawo muku hari wasittatun haka ne wasittatun wasu mutane guda shida lam ya ku dukin magdabi ba za su tabi dukiyar ganima ba na farko dai al'abdu akwai bawa wal unsa mace wa gairar musulmi da wanda ba musulmi ba ya raka yan uwansa ya raka abokanansa musulmi wal ibnu da yaro karami wal majnun da mahaukaci wannan ko sun je yaki ba za a yi rabon ganima da su ba aw man gaba ko kuma mutumin da ya bata mutumin da lokacin da aka zo za a gwamnati yaki aka neme shi aka rasa sannan daga baya kuma wala alal jeshi bi naf'in aba ko da ya dawo bai dawo da wani amfani ga rundunar ba kaga wancan an ce ya abin nan gaji sai ko to shi wannan kawai ya imauce ko ya ji ya bace a wani waje sai lokacin sai da aka gama ya dawo kuma ko da ya dawo abin da ya je yi din bai amfani mai akan ba to ba za a yi rabo da shi shirayil jizyati kamsun sharadai na ba da jizya idan kafirai suke da za su ba da jizya bai halatta a yake su ba za a karbi jizyan a zauna lafiya da su to sharadin jizya guda biyar ne na farko dai kudiratun sai wanda zai iya an zo yanke jizya ba zai a yanke wanda ba shi da hanyar da zai biya ba aqlun sai mai hankali banda mahaukaci bulugun sai bargagge banda yaro karami kullatun sai wanda yake kulla da kafirai yan uwan shi banda fadar da ya koma jeji yake ibadar su shi kadai zukura sai kuma namiji banda mace. Wa ƙadiruha yawan abin da za a biya na jizya fi kulli amin a kowace shekara ullika da za a ratiya su biya jizya ma sana sulhi. Idan kafiran na sulhi ne shine abin da aka yi sulhi da su mutlakan saki ba tsaye dewa duk abin da aka yi sulhi shi za su biya. Amma wal anawi wanda aka ci su da yaƙi suka yi saranda suka ce za su biya jizya su kuma duk shekara za su biya arba'una dirhaman dirhami arba'in ne bi ashiratin dinaruha wanda kowane dirhami ɗaya yana yana ainihin aunuwa da dina abin nan kowane dirhami goma yana aunuwa da dinari ɗaya kaga ko dinari hudu ko dirhami arba'in ke sannan wamna aguma ka hana su kafirai ɗin wasu tattari bin tsakiyar hanya wal bina al'adi ka hana su yin gini mai tsawo wal kaila ka hana su hawa doki wasar jarikar bigani haka nan ko da alfadari za su auka na su sa firni mana dole za a wulakanta su har wannan tsangwaman ya sa su matsu su zo su musulunta kamar yadda Allah yake cewa an yi wa musa juna a karbi jizya daga hannu kuma suna kaskantattu wayun ko wayan kowayin kadul adu bi man jizya ana warware alkawari din da aka yi da kafirai dama sun ja jizya kan an ja alkawarin zaman lafiya ko to ana warware wannan alkawarin in sun hana jizya shekara ce aka aika su ba da jizya suka ce ba za su bayar ba to shikenan sun warware alkawari ya halatta a yakin su wa gasbuhum hakanan ya halatta wa gasbuhum hakanan idan suka zo suka yi idan suka zo suka yi gaɗe ala zina lil hurra suka zo suka yi zina ga ya ta musulmi yar musulmi ne kafirin amana ya zo ya zina da ita to shi ma ya zamo ya warware amana ya halitta a yaƙe shi wa kanta marudi ala akami kaman kuma yayi taurin kai a bisa hukunce hukunce dokokin da aka kafa a gari na musulunci shi kafirin sai ya taurin kai a wannan dokar ya kibi shi ma ya zama wurare alkawari ya halatta a yaƙe shi aukar shi yin yi auratin islami ko kuma suka yaye al'auran musulmi suka ɗauki asirin musulmi suka zo kafirai aka hango to shi ma sun warware alkawari ya halatta a yaƙe su au in li muslimatin bi tazwijin agar ko kuma agar ya yi ruɗi da musulmacin ga wata musulma bita zuwijin da aure ya ce wata musulma shi musulmi ne sai da ya aure ta ashe kafirin amana ne shi ke ya wurwuri amana ya halatta a yake shi aw sabba masuman ko ya zagi wani masumi kamar manzo bi ma da karkafar da abin da ba yanayin kafircin shi ba yanzu misali kafirin amana ne ana zaune kawai sai ya kira sunan wani manzo kawai sai ya ɓace shi ya zage shi kuma zagin ba irin zagirin kafircinsa ba yanzu misali ba yahude ne sai ya ce shi bai yarda da manzancin annabi isa ba sai mu ci wannan ai ba yanayin kafircinsa kenan ba a ba wannan yanayin kafircinsa ne tunda ai da ya yarda shi ai da ya bi shi amma sai ya ce da aka ce annabi isa yana raya matattu ƙarya ne sai mu ci wannan ya zagi annabi isa tunda ai duk yahudan da ya yi rayuwa a wannan zamani ya gani annabi isa ya yi saboda haka wannan abin da ya faɗan ba yanayin kafircin shi bane ya warware amana haka nan dai dukkan mujizoji na annaba da ya tabbata in yayi inkari ba abin da yake ainihin kafircin shi ya tabbatar ba to ya zama warware amana babul musabaqati je babin musabaqa idan aka ce musabaqa shine wasan tsere irin sukuwa da ake yi ko tsakanin dawaki ko rakuma ko dawaki da rakuma ko irin wasan harbi din nan duk irin yadda addini ya tanada jaza sibaku bil sihami wal ibil wal khayli aw kullin bi julin karbuzil jaza sibaku ya halatta ai ainihin tsere bi sihami da kibau kaga idan aka je jihadi ai ana amfani da kibiya na harbi ba to kaga wanda bai iya kibiyan ba ka je jihadi ta ina zai harba kuma idan ba tsaya an koya ba ta ina za a iya saboda haka ya halatta a ware wasu kwanaki da za a je a yi wasan harbi din shari'a ta yadda a je a yi wannan saboda a koyi yadda ake jihadi wal ibn ya halatta a yi wasan tsere na raƙuma wal kaili ya halatta a yi wasan tsere na dawaki au kullin ko kuma ya halatta a yi da kowanne wannan bangaren raƙuma wannan bangaren mene dawaki a tsera ji ya halatta kuma bijulin karbuzin ya halatta ma a sa kyauta da za a bayar wanda ya ci ainihin wasan a bashi kaza duk ya halatta amma wajen sa kyautan fa ya ce min ja'ilin daga mai sa kyautan wanda ya zamo ya sa ne tabarru'an saboda ya alheri kyauta a ba wa liman sabakon da ya yanzu misali masu dawakin garin nan sai kai ka ce na sa miliyan ɗaya a zo a yi su kuwa duk wanda ya zo na farko a bashi miliyan ɗayan nan kaga wannan ba cace bane tunda kowa bai sa ba a cikin kawai za su zo ne duk wanda ya zo na farko a bashi wanda ya saka kuma baya cikin tseren sai mu ce ya halatta kaga min jahirin kenan au min musabiqin ko kuma wanda za a yi tseren da shi ya sa wannan kuɗin amma wannan kuɗin za a ba wa likirnin abokin tserensa in sabaƙin ya riga au sabiqin ko kuma idan shi wanda ya sa din shine ya riga to ya dirin bakami sai a raba wa ɗan kallo wannan shi ma ya halatta misali wannan kuma tasji ake cewa kai ka iya doki sai ga wani kana so ka shajja shi ko mutum biyar ko shida sai ka ce ku zo mu yi wasan tsere na sa miliyan ɗaya duk wanda ya ce ya ɗauka to alhaji in kai ka ji ba sai ka ce a raba wa yan kallo sadaka shi ke ne halatta amma idan ka ce in ni na ji zan ɗauki abina in saka jiyan ai ba a amai alashi bai halatta ba tunda wannan kuɗin ai sadaka ne tunda ka ce ya riga ya fita in wanda yake ba shi ya ba ya ci ya ɗauka in bai ci ba sai a raba wa hajjirin makami wanda suka halarci wannan gurin a raba wa ‘yan kallo ke in ayyana markuba to yana halatta idan suka ayyana abin hawa dan in an zo za a yi tseren doki dole sai an ayyana dawakin an tabbatar da karfin su daya dan in dawakin karfin su daban ka kai dole kan ai tseren ba an san wannan shi zai riga bai halatta ba Sumar rami sannan wasan harbin ne sai ayyana mai yin harbin da wani da wani da wani tun da wani ya fi wani kwarewa. Wagaratan sannan sai an nuna inda za a kai a ce nan shi ne cin sai wanda ya riga zuwa nan shi ne gaya. Goma biyan kuma sai ayyana inda za a fara inda za a ruga ba wai za a cewa za a yi kowa ya fito a gidan shi kawai ya rugo ya ba. Wa haddada isabatan sannan idan wajen harbin ne za a iyakance yanayin samu a ce wannan garin daidai ramin nan nan da in ka samu ya zama shi ne can. Walau a kuma sai an faɗi nau'in samun sai ya caka ya kai kamar mita kaza a jikin garin misali. Wal adada kuma ka faɗi adadin samun a ce wanda ya harba so bakwai a jere bai faɗi ba shi ne cin. To don an ayyana wayannan abubuwan a shari'a sai mu ce wannan ainihin tseren ya halatta. Babu nika ya isa. Alhamdulillah.
Allah ya saka wa shaida alkhairi Allah ya kara lafiya to a duba da yanayin lokaci za a takaita shi ne huta alhamdulillahi kuma akwai yan uwa duk da suka zo da nufin insha Allah za su saurari karatu daga na dare ma da za a yi da aka ce za a yi to sai dai muna neman izini abun shaida kuma ba su haƙuri idan daren ya yi za a karanta mana arba'unan naboyi saboda yan uwa da suke cikin gari akwai waɗanda za su shigo gobe musamman don sauraron fadin nan inda aka tsaya eh babu kitabun ne ka haɗin da shi ne suka ce a dubi girman Allah a taimaka musu da Allah a daga karatu fadin nan ne su a yi arba'unan naboyi in yau da daddare shi ma kuma kila ko hadisi ɗaya na ƙarshe sai a rage saboda tabarruki in ya yiwu an sauke shi yau in bai yiwu ba kuma abin da ya rabu sai a dora insha Allah amala amala da da dare da insha Allah arba'un da nabawi za a yi yana da kyau musa himma lalle da gaskin gaskin za mu saurari wannan karatu kowa ya saka mai kai wanda ba shi da shi sai ya nemo insha Allah akwai ba
tambayar akan